godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu muna gode masa muna neman taimakonsa mun shaida lalle wadanda babu an wuta bisa gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wataala wanda yake shi kadai yake ba shi abokin tarayya kuma mun shaida lalle annabi Muhammad tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi bayan haka yan uwa musulmai wannan huduba tana magana ne dangane da farin da zakka wacce take malama suna maganganu daban-daban kamar yadda aka samu kuma mu ma al'umma mukan yi maganganu daban-daban idan iftila'i ya samu musamman janibi ko bangaren da ba a so kamar halin da muka samu kanmu a bana wanda idan muka duba za mu ga ta ko'ina dai al'amari ne wanda yake ba abin da muka saba a ɗabi'a muna jin daɗinsa ba amfanin ya zama ɗan kaɗan bayan ɗan kaɗan ga rashin farashi bayan rashin farashi kuma ka nemi mai saya ma har ina yau kuma duka rasa mai buhu ɗari sau tari ma zai ta tsammanin ƙila zai yi ashirin in ya tara fatan buhuna ya ɗebi leburori sai a ji a buga kuma a ce ai buhunsa takwas ko buhunsa goma wannan jarrabawa ce katuwa daga janibin da daga janibin abin da yake rai bayya so Allah ce daman wanda na faɗo wani kuma yake bishiyar walkai da yake fitina zai jarrabe mu da abin da rai yake so da kuma abin da rai bayya so ita rayuwa duk halin da ake ciki a cikin jarrabawa ake in an nema an samu jarrabawa ne in an nema an rasa jarrabawa ne ka an baka jarrabawa an hana ka jarrabawa kana da lafiya jarrabawa baka da lafiya jarrabawa ala ayu halin duk halin da muke ciki dai me muna cikin jarrabawa ne sai dai wata hanya kuma ake bi ake cin jarrabawa da haka Allah ya tsora ya faɗa ya ce wa izi ta'azzana rabbu zai ce la'in shakartum la'azidan na ku Allah ya yi hila ya ce a faɗa wa dukkan al'ummar musulmai idan ya ba su abu suka yi masa godiya ya yi alkawarin zai kara musu tun da ya yi alkawarin zai kara mana ya ce wa allah wusta kamun ala ɗariƙati da aska yana kuma an gada ka ni daftar kun fihi ya ce da ramu sai akan hanyar kwarai mu bi allah da manzo iya gwargwadon iyawarmu ya ce da zai wadata mu zai sako mana da arziki za mu samu kwanciyar hankali za mu samu nutsuwa to amma idan muka kalla kuma sai muga cewa da aka samu fa'ida abin da ya kamata a yi galibin mutane ba shi suka yi ba don haka kowa ya layi mai yakan yi gaban kansa ta kowane bangare za ka ga muna yin abubuwan da suke zama hadisan annabi sun tabbatar cewa sababi ne na samun kai cikin matsala Allah ya tattara gaba daya ya ce wata kun fitaratu la tasibanna alladhina zalamu minkum sai ce kasa ku gujewa abinda idan ana yin sa in tsirari daga cikin al'umma ma suna yi zai zama sanadiyar al'umma ta samu kanta cikin halin kunci ku guji irin wannan ba wai sai waɗanda suka sababa ne da samu kansu cikin irin wannan damuwar ba da aka ita zakka farilla ce akan kowane musulmi abinda zai sa bai zama bata zama farilla a kanka ba ko a kaina shi da ya zama to ba ka mallaki abin da ya kai da sabon da za a fita zakka ba ba zancen mace ba namiji ba babba ba yaro wanda da ya mallaki abin da ya kai nisabi daga dukiya to an sharɗanta masa wajibi ne a fitar da zakka idan ta kai haulan kamila milkan kamila abu ne naka na kanka ba kai da wani ba sannan kuma ya cika shekara cur yana karkacin mallakarka dan ka Allah madaukakin zarki yake fara wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a matakin farko cewa ka karba daga dukiyarsu sadaka wacce take za ta tsarkake musu dukiyarsu ta tsarkake musu kuma rayuwarsu wannan aya tun daga barin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duniya aka samu wadanda suke cewa ai umarnin da aka yi akan Annabi ne ba akan wani wanda ba Annabi ba har sai na abubakar ya ce shi kuma duk mutumin da aka ce ya mallaki abin da ya kai nisabin zakka bai ba da wannan zakka ba zai sai ya raba kansa da gangan jikinsa sai na umar ya ce ya amir mumini na ko ya kai shugaban musulmai ya za ka kashe wanda yake cewa la ilaha illallah kuma kira sallah kuma zuwa sallah tare da shi sai ya karanto masa wancan hadisi cewa bayan kuma annabi ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah annabi ya cewa an umarci ne yaki mutane har sai sun shaida babu an bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah ga su kuma sun shaida babu an bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah suna bautar Allah kuma suna sallah kace zaka yaƙi mutane sai ya ce umar ka karasa wannan hadisin karshen hadisin annabi ya ce illa bi haqqil islami ta zakka kuma haƙƙin musulunci ne da haka duk mutumin da ba zai bada zakka ba kurin ya bude mai ya bude kofar yaƙi tare da shi kuma sai na yaƙi shi Allah yana cewa ya kuwa da kuka imani ku ciyar daga abin da kuka tsurunta kuka yi aiki kuka samu arziki daga arzikin Allah daga abin da yake fitowa daga cikin karkashin kasa daga cikin karkashin kasa wajibi ne idan ka samu abin da yake nisabi ka cire zakka ka bayar sanan yana Allah ya ce ku tsayar da sallah ku bayar da zakka shi sa Abdullahi dan Abbas ya kawo ayoyi guda uku wanda yake shine tarjuman al-Qur'an annabi ya dafa shi ya masa addu'a Allah ya roki Allah ya fahimta da shi ma'anar alkur'ani yace ayoyi guda uku duk wanda ya dauɗe ya bar biyu ba zai cimma muradinsa ba na samun rahamar Allah wanda ya dauki kuma ya bar daya nan ma ba zai cimma muradinsa ba na samun rahamar Allah subhanahu wataala na farko yace abu Allah abu manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace zai ba Allah ba zai bi manzon Allah ba to gaba ɗaya ma yace ba zai bi Allah ba kenan yace kuma a tsaye da sallah a kuma ba da zakka wanda zai dinga zuwa masallaci ana sallah da shi yayi kuma da ya samu abin da ya zama wajibi ya fitar zakka kuma bai fitar ba shi ma sallarsa da yake motsa jiki kawai yake ba ta biya bar bukata ba yace kuma a gode wa Allah a kuma kyautata wa iyaye duk mutumin da yake bin Allah amma tsakaninsa da iyayensa uwarsa da ubansa matsala ce tili guda wanda ma yana cikin mai yana cikin katuwar matsala don haka da Allah ya ambata wannan wajibi ne yadda muke sallah muke taruwa a masallaci ko kamsa salawatu ko sallar juma'a to duk mutumin da Allah ya bashi abin da ya zama wajibi fitar da zakka to zama to ana wannan inda kuma ce ana fitar da zakka abinda mutane suke malamai suke kallo da tsantsar talauci ba da ake samu ba zai zama kamar yadda muke kallon sa a yanzu ba sannan rashin zaman lafiya ba zai zama kamar yadda muke jin sa a yanzu ba ko da ban magani sannan kuma du zaman kyashi tsakanin mai shi da mara shi ba zai zama kamar yanzu ba yanzu ana biyo alhaji anguwar ku kashi sai dai me sai dai abinda bahaushe ke cewa ka zuba ruwa a kar kasha me yasa gudu yake jefarwa ta kwata ta kake ganin me kake ganin timbi kake ganin kaza amma kai ba abin da yake hada ku da shi sai dai gaisuwa kai kake gaishe shi kai kake jinjina masa ba abin da yake hada ka da shi na alheri da haka idan ana cire zakka kamar yadda ya kamata abinda malama suke kallo shine cikin kowace al'umma Allah yana fitar da wasu yake ba su tarin arziki ko suna zaune a wannan yankin ko ba sa zaune a wannan yankin inda za su cire zakka a ce masu kudi za su cire zakkar kudi su bayar to da mutane sun sha mamaki da ba su taɓa tsammanin haka ba amma ta takaita akan me akan masu amfanin gona alhali zakka kuma tana na bangarori daban-daban ba kan abin da ake noma kurun ba sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace shi kuma addinin musulunci an gina shi ne akan abubuwa guda biyar na farko a shaida babu mun bauta bisa ga tsayar cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ayi wa manzon Allah biyayya sannan kuma a tsayar da sallah sannan kuma a yi aikin hajji an samu dama sannan kuma a fitar da zakka idan an samu dukiya idan mutane suka zama to sun amsa wannan to annabi ya ce shi ka sun yi me shi ka sun tsarkaka sun gama komai sai ce an umarci shi da ban yaki mutane ne har sai sun shaida babu wani mutum ta gaskiyar tantata sai Allah subhanahu wataala sannan su zama to masu tsaye da sallah su zama to masu ba da zaka yace idan sun aikata haka to jinin su ya kubuta daga gare shi ma'ana ba zai yage su ba sannan kuma dukiyar su ta kubuta ba za a kama ta a matsayin ganima ba sannan kuma yace abin da ya rage shi da sakamakon su kuma yana ga Allah madaukakin sarki wanda yake yi wani abin da Allah ya hana Allah zai kama shi wanda kuma je wani aikin lada daban da ba waɗannan ba Allah zai ba shi lada sannan a cikin wasiyar da yake mu'azu dan jabal lokacin da yake tura shi Yemen yace zaka je ka gurin mutane ahlul kitab ma na kristoci suna da littafi da suke karantawa kuma suke dora aikin su akai na bangaren ibada dan haka kai ta ka tsantsan ka san abin da zaka faɗa hujja ne da kuma dalili da haka sai yake ce masu yake ce masa idan ka je farkon abin da zaka fara kiransu a kansa shi da ka nuna musu wata kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta kuma su yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan su tsayar da in sun yi maka biyayya kan haka hakan ya zame musu jiki ka ce to Allah ya farlanta salloli guda biyar a wuni da kwana idan suka haka suka karba suka aminta sannan sai ka ce musu to Allah madaukakin sarki fa ya wajabta kuma zakka akan ku wanda Allah ya bashi abin duniya ya kai mizanin kaza to wajibi ne a cire kaza daga cikin fasantar din abu kaza sannan kuma yace ka karba daga mawadatansu ka kuma raba ta a talakawansu ma'ana ba ka karba ka tara kuma ka sannan kai mana bayani mu turo ababen dauka kuma su zo su dauka ka kawo mana ba yace ka karba daga mawadatansu ka kuma raba wa me talakawansu idan haka tabi yace kuma karshe yace kuma ina jan kunnanka dangane da idan ka zo ka dinga yin adalci karka duba abin da yake shine idan gari wajen abin da mutane suka mallaka ta shi zaka dauka yace ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta dan babu hijabi tsakaninta da Allah subhanahu wataala yana cewa Allah saka mun Allah saka masa zai yi in ma bai ce Allah saka mun ba in ya ce sai saka masa Allah ya alƙawarin zai saka masa hikimar zakka shine daga cikin hikimomin zakka ita zakka tana tsarkake zuciyar mai yinta yana samun garanti da samun kwanciyar hankali da samun yabo daga al'umma kuma tana kore rowa da kyashi da bakin ciki tsakankanin al'ummar musulmai na biyu kuma tana ƙara yalwa tsakanin talakawa wanda ba shi da shi shi a nomansa ya kunga ya kuza ya kuza sai ya yi dimbin buhu ya yi rabin buhu sai wani kuma ya ce masa zo ka ɗauki buhun abu kaza kaga shi zai ji daɗi tunda ya ma san irin wahalar da ake sha kafin a samu mai jinsi irin wannan abu sannan kuma tana tsayar da masalaha ta dindindin tsakanin mai shi da mara shi sannan hukuncin wanda yake hana zakka kuma shi da duk mutumin da yake hana zakka akwai buƙatar a yi a tambaye shi dalilin har zakar da ya yi in yana jayayya wajen farlancin ta ma'ana bai da farilla ba ce to wannan kafirci ne idan kuma ya hana zakar da cewa eh ai wannan abun duniya ne abun duniya kuma abu ne mai daɗi da haka ni ba zan bayar ba na yarda farilla ce wajibi ne amma ba zan ɗauki abu kaza in bayar a matsayin zakka ba shi a fahimtarsa daɗin dukiya ne yasa ba zai bada wannan zakar ba amma ya san farilla ne in haka ne to ya zama to mai ya zama to mai sabo ba a ce masa yayi kafirci amma kuma wannan taurarewa ta kuma ta kyale shi ba za a karɓi wannan zakka koda da ƙarfi a wajen fito na fito wajen karɓan wannan zakka in ya kama a kashe shi ma za a iya kashe shi ko a raunata shi a raunata shi har sai an karɓi wannan zakka sai ya dawo gaban umarnin Allah subhanahu wata'ala domin Allah madaukakin sarki cewa yake cewa ku karɓa daga cikin abin da muka muka ba ku a karɓa na dukiya sana'a tsayar da sallah idan kuka zama to haka shi ne kuka zama yan uwa a cikin addini shi kuma annabi shi ma cikin wannan hadisin yace an masa umarni ne ya yaki mutane sai sun shaida babu wani mutum bisa gaskiya da tantata sai Allah subhanahu wataala sai wa manzon Allah biyayya su tsaye da sallah su kuma bayar da zakka sannan daga cikin abin da ake kira na ko tsari na zakka akwai abin da ake kirkirowa daban wasu sun samu ne a sababin me a sababin rashin hukumar karban zakka wanda take sawa kake yin abin da ka ga dama ko nake abin da na ga dama ko kowa ma ke yin abin da ya ga dama abu ya kai nisabin zaka an kuma cire zakar a rai ana da niyyar fitar zaka kuma an cire zakar amma sai a ajiye ta a gefe a dinga zaben wanda za a baiwa ana tunanin kuma waye ba za a bashi ba wani ba a kallon talaucinsa ba a kallon kuma sai an hada da talaucin da kuma mu'amalar da take gudana tsakanin mai akwai da marar akwai wanda inda a ce akwai kwamitin zaka idan ya karba kai ka huta kai mai dukiya sannan shi kuma kwamiti tun da haduwa ce ta al'umma za su je su aiwatar da abin da yake shi ne abin da yake daidai to zamowar babu wannan hukuma shi ne yake sabbaba cewar mai wanda yake da zakka sai ya in ma yana da niyyar sai ya cire zakar kuma ya dinga yin abin da ya ga dama da ita lokacin bayan ta sai ya ga dama ya bincina abin da ya ga dama in ya ga dama ya fasa buhu ya dinga aunawa mai kwano biyar mai kwano goma in dai abin da mutum ya ga dama shi mai shi yake bi da haka shehu usman bin dan hodiyo yake cewa a cikin babin zakka mutane sun kirkiri wasu budu'o'i daban-daban wanda suke aiwatarwa a cikin al'amarin zakka daga cikinsu yace akwai waɗanda suke tsayawa in sun cire zakka sai su ajiye ta a gefe sai lokacin tasu'a da ashura sai su yi sai su fito da ita su ringa fujita da ita cikin al'umma wanda wanda ɗabi'a ce ta wasu ƙabilu ba ɗabi'a ce irin ta fita hausa fulani ba domin mu mun san dai akwai ruwan shara dan sauransu amma ba mu san ana tattalin zakka dan ai take din wannan lokaci ba dan haka yace abin da yake wajibi bayan kuma ta zama wajibi akan su cewa su fitar ta daga lokacin da suka mai ta cika shekara ko kuma amfanin gona ne lokacin da aka girbe shi aka ce ga lissafin sa an auna an ga ya kai to wajibi ne sannan a cire a fitar kawai ba wani kaidi ba wani zabi a gurin mutum daga ciki har ila yau akwai kuma waɗanda suke cire zaka musamman mutanen birni masu ilimi ko masu manyan 'yan kasuwa suna cikin manya-manyan birane sai su cire zaka a ai sai bidinta a banki ya ajiye miliyan kaza ne abokinka na guri kaza ko kun yi makaranta tare ko dan uwanka na guri kaza ya taso ya kawo maka ziyara a dinga masa ɗawaini a cikin wannan zaka ran da kuma zai tafi a cira har ila yau a cikin zakar a je a sashi a mota ko ma a je a sashi a jirgi ko duk abin da aka sashi a yi bankwana da shi a kuma bashi wannan duk hidimar da aka yi masa da abin da aka bashi na bankwana gaba ɗaya a cikin zakka ne wanda ma ya ce wannan bidi'a ce muharrama idan aka yi haka da zakka ba yi abin da ya dace ba zakka ana cire ta ne Allah ya faɗi waɗanda za a biyo wa zakka bangarori takwas ne ake amfani da zakka ita kuma zakka duk da cewa cikin dukiyar da Allah ya baka ne amma wannan abin da ake kira zakahu ba mallakar ka bane ba ikon ka bane ba ganin damar ka bane kuma ba zaɓin ka bane amma dalilin rashin hukumar karban zakka sai zaman to kowa yana yin abin da ya ga dama da ita a dalilin haka kuma me idan aka taro aka ce eh ai rashin zakka shine ya sabbaba mana abu kaza mai faɗan wannan tayu iya da dalili kuma zai iya kawo dalili domin Allah madaukakin sarki ya ambata cewa in ya bayar da abu an yi masa godiya ita kuma godiya ba faɗin alhamdulillahi a baki ne kurin godiya ba aiwatar da abin da aka yi umarni a ƙarƙashin wannan abin shine mai cikakkiyar godiya sannan sai a haɗa kuma da godiya kuma ta baki kaga idan ya zamanto ni da na noma ko kai da ka noma ko shi da ya noma yana yin abin da ya ga dama da abin da Allah ya bashi ya zama to bai wa Allah godiya irin yadda yake bukata ba to a dalilin haka kuma Allah madaukakin sarki ya ce zai yi mai ya ce zai iya azabtar da al'umma mana zai iya sabbaba musu abin da zai zame musu damuwa sannan sai saba wa iyaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata waɗannan abubuwa guda biyu a matsayin Allah bayya jirkin ta ukuba a kansu wai har sai an mutu a idan an mutu ukuba tana nan da girmanta amma tun daga duniya za a yi mai za a nuna example dinta rashin ba da zakka tun daga duniya za a samu mai matsatsi za a samu rashin kwanciyar hankali za a samu ababa masu sabbaba damuwa walakanta iyaye ko cutar da iyaye Allah ba zai bari sai ka mutu ba tun daga duniya Allah zai dinga jarraba ka da abubuwan da baka so da haka idan idan waɗannan abubuwa idan muna kiyaye su za mu samu salaha za mu samu kwanciyar hankali a rayuwar mu ta duniya ka kuma mu je mu lahira da haka yanzu ga mu muna mi muna gaba kura baya tsiyaki babu abin kuma dan abin da ake da shi din ma ka nemi mai saya maka rasa bari yanzu ka game zaka iya kirgiwa masu kilo in an san gonar ka kafin me kan aje ta ma zaka iya cewa ba dubu kaza ko sai ka ce a siyo maka waya ta dubu ɗari kaza bana kuma fa kudin canji ma ba za ka iya biya ba Allah ya sauwaƙe muna roƙon Allah kuma muna tawassuli da abin da Allah ya wajabta akan mu muke daidai gurgurdan mu har da muke cikin kunci Allah ka yaye mana duk wanda yake da bukata ta alheri Allah ka santa Allah ka biya masa Allah madaukakin sarki muna roƙon ka muna tawassuli abubuwan da muke wanda suke zama sababin mu samu damuwa a rayuwar mu Allah ka nusar da hankalin mu ba zama to muna kiyaye su domin mu samu riba duniya da lahira ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا عليك توكلنا وإليك عبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله إلى صلاتكم